إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa da ganin damarsa da amincewarsa ya tsawai da mu kuma ba mu dama muka halarta wannan masallaci mai albarka na stm da ke karce madina b a birnin niamey jamhuriyar niger don gabatar da karatu na kitabun tafhiri da muke gabatar su a duka ranar landi wanda wannan landi zai tsara ce ne da takwas ga watan zulhajj hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 25 ga watan mayu meladiya haihuwar annabi isa dan na maryam idan ya inganta shekara 2026 kuma wannan shi ne darasi na goma sha bakwai yayin da za mu tashi a cikin shahi na ishirin daidai cikin wannan littafi ina fatan yan uwa sun ga wurin a satin da ya wuce mun karanto farkon babin shine tafsirut tauhidi wa shahadatu Allah ilaha illallah wato fassara tauhidi da kuma fassara shahadatu Allah ilaha illallah to mun kai karshen babin sai lokaci yayi yanzu za mu shiga cikin masail na wannan babin mala yace fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka fihi akbaru masaili wa ahammuha a cikin shi akwai mafi girman mas'ala kuma mafi muhimmancinta ta wacce ce ita malaita waya tafsirul tauhidi shine fassarar tauhidi wa tafsirul shahada da fassarar shahada mun ji tafsirul tauhidi mun ji tafsirul shahada a cikin wannan babi wa bayyanahuma bi umurin wadiha kuma malai yayi bayanin su da al'amari wanda yake karara wato gahili minha na daga cikin wannan bayani karra ayatul isra ayat da muka karanto a cikin suratul isra bayana fiha raddu alal mushrikina a cikin ta ya bayyana muna raddin da an kai ga mushrikai alladhina yad'una salihina wanda suke kiran salihai mutum ne sai ya zo ga kabarin salihi tunda an ce mutumin nan annabi ne ko wani salihin bawa ne ko wani shahidi ne ko wani mutumin kirki ne sai zo yana roƙon shi yana tiya bari shi laɓa gare shi kama yadda mai bara ta Allah ya ba ku mu kuma mu samu wai ole shi shi roƙi Allah Allah ya ba shi a Allah ya ba ku mu kuma mu samu to son aka yi ka roƙi Allah da kanshi ba ka za kana roƙon Allah shi ba wani kai kuma ka samu to kai Allah bai baka ne to kai me ka ɗauki kanka kenan ka dauke ka Allah bai baka da wannan kuskure ne muna gane kenan ko to haka ka zo kana roƙo wani salihin bawa zo ka ga mutum ya zo da kofa ga kabari yana ta a bashi arziki ko a bashi lahiya ko wannan shehi da ci kabarin ya bashi yaya ko ya kawo zaman lahiya ko kwanciyar hankali a Allah na ake roƙo waɗannan abuwa ba a roƙo wani bawa Allah ko da ku ba annabi na ما لا ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر أتكي أن نونا من يا هكا تو بابا شركة يعني أنت بابا شركة وده كي تدك كي مسلم سكنا kenan duk wanda ya zo ya roƙi kabarin wani salihin bawa ko da ba annabi na ya zo ya ce ka bani aiwa ko ka bani arziki ko ka bani lafiya to shi ya shirka don waɗanda abuwa na Allah ne ba na wani ba ko ba haka aha kuma wajen bauta ma Allah ba a haɗa Allah da kowa ba a haɗa ko da annabi ne ko da mala'ika na ba a haɗa Allah ma gane ko wala nabiyyun mursalun ko da annabin nan mursali ne ya wuce matsayin annabi har ya kai mursali walal mala'ikatul muqarrabuna ko da mala'ikun nan makusantan Allah to ba a hada Allah da su wajen bauta masa mala yace wa minha daga cikin har yanzu ayatu bara'a akwai ayan nan ta cikin suratu bara'a an ce suratu bara'a ana nufin suratu tauba bayyana fiya an bayyana mana a cikinta anna ahlul kitabi cewa su ma abu talibahi yahudu nasara ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah sun riki maye mayan malaman su da kuma masu ibada daga cikin su wato rabbu kuma bayan Allah in bayan wa basman ce ba a lokacin da shi adi bin hatib ya zo ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata aya ta sarkacin qur'ani tana zargin mu da cewa muna bauta ma malaman mu da masu ibada a cikin mu mu kun ba haka muke ba sai manzo Allah ce alaysa yuhillunakum ma harrama Allah fatuhilluna shin ba suna halatta muku abinda Allah haramta ku kuma sai ku halatta yace muna yin wannan wa yace wa yuharrimuna lakum ma ahalla Allah fatuharrimuna kuma suna haramta muku abinda Allah ya halatta kuma sai ku haramta ku bi nasu hukunci yace muna haka sai mu zalata fatilka ibadatu wannan shine bautar kiran an zaka bauta ma wani Allah ba sai ka tuka yi sujada gare shi kai ruku kai musada a ba shi bane bauta ga Allah inda dai kin tsa maka doka ka bi ta kafarta Allah to shikenan ka bauta mishi mun gane amma muka ce lokacin da azaka bisa ga abin ya zan ba bisa ga zafin ranka ba to wannan baka bauta mai mutum na zo ya tsaye da takobi ko ya tsaye da yuka yace sai ka saki matakka ko shi kashe ka to kaga dole ka saki matakka ko kuma ka zabi ya kashe ka to in ka zabi ka saki matakka bisa ga cire saboda ya tsaye da yuka ko takobi to wannan kaga ba dokar shi ka bi ba cire sa ka yi ai zuciya ka bata yarda bata iman da haka kuma matakka bata sako ba ina gane ka matakka tana nan jaran da kan cire sa ka an kai ko da ka saki su dubu muna gada ke nako ba bayyana bi annahum lam yu'maru lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida kuma an ka bayyana mana cewa su arul kitabi ba umarce su da komin face dai su bauta ma abin bauta guda daya shine Allah ma anna tafsiru hadha tafsiru hadha alladhi la ishkala fihi qatul ilma tare da cewa tafsirin da babu wani iskali gare shi kenan babu wata matsala gare shi shine cewa yi ma malamai da'a wal ibadi da masu bauta ka yi musu da'a fil ma'asiya a cikin abin da ke sabon Allah ne kenan duk abin da malami ko wani mai bauta Allah ya aza ka bai ta gare shi in sabon Allah na kai mai da'a to shine kai kai shirka amma inda ma abin da ya umarce ka kai dama da'a na ga Allah to kaga sai ya san biyayya kai ko ba ka ba eh domin abin da ya umarce ka shi dama Allah ya umarta da shi abin da ya umarce ka shi dama manzo Allah ya umarni da shi ko ba haka ba kenan zuba bota mai kame in kai haka domin asali wanda kabbi cikin wannan umarnin Allah da manzon sun kai umarnin ba shi ba ina fata mun gane mun gane kenan ko la du'a'uhum iyyahum ai ba su ne ka bauta ma anan wurin wa minha qawlul khalil na daga cikin fassara ta la ilaha illallah dai fadar badadayin Allah alaihi salatu wassalam tsira da aminci Allah sabbata gare shi annabi Ibrahim kenan lil kufari da kafirai lokacin ce yace musu innani bara'un mimma ta'budun ni na barranta nayi baran baran duk abin da kuke bauta tama illa alladhi fatarani sai dai ina bauta ma wannan wanda ya kage halitta ta al-ayatu fastasna min al-ma'budin rabbuhum kaga wannan aya ta nuna mana sai annabi ibrahim ya togace ko ya ware ko ya hidda daga cikin ababen bautar ya hidda Allah ya ce innani bara'un mimma ta'budun na barranta da duk abin da kuke bauta kama sai ya hidda guda ya ce illal ladhi fatarani sai dai wanda kage halitta na Allah shi gade wa zakara subhanahu anna hadhihi al-bara'a وهذه الموالات هي تفسير شهادة الله إله إلا الله sai Allah ya nuna muna wannan bara'a da annabi Ibrahim yayi da wannan muwalati da yayi wato yayi barranta da dukkan wani abin da ba ake wuta ma sai dai Allah shine almuwalata ya jibanci Allah hiya tafsiru shahadati Allah ila shine fassara shaidar da ba abin bauta da gaskiya sai Allah fa qala sai Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un sai sanya ta kalma ce mai wanzuwa a cikin yan baya da za su zo la'allahum yarji'un ko cewa za su yi sa ran haduwa da Allah la mai lahiya dan duk wanda ya rike kalmar la ilaha illallah to wannan mutum zai haɗu da Allah la ilaha inda ya yi ta ala wajen ikhlas ya yi ta don Allah wa mina ayatul baqara fil kufar alladhina qala Allah fihim daga cikin wato ayan da suke fassara mana tauhidi ko kuma la ilaha illallah shine ayan nan ta cikin suratul baqara game da kafiran nan da Allah ya ce da su wa ma hum bi kharijina minan nar su ba masu hitana daga cikin wuta ba tunda an dako tun daga Allah ya ce wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul adab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار سألة كامنا إيه ملتا يكامنا كرشا آية bai dauko mana tun da farkon bayanin ba to shine kenan ya haɗe su masu wannan ɗabi'a kafirai tun da Allah ce minan nasu ne ta zama dole la an dadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai masu rikon kishoyi na Allah suna son su irin yadda masu imani ke son Allah a ga su wannan kafirai ne mala yace zakara annahum yuhibbuna an dadahum Allah ya ambata suna son kiyoshi wato ababen da suka saya ma Allah na ababen tarayya ka hubbillah irin yadda masu imani suke son Allah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima wannan sai nuna suna son Allah so mai girma walam yudkhiluhum fil islam amma bai shigar da su ba a cikin musulunci su kere yanzu idan muka dauka fassara ta farko ta malaman da sun ka dauka cewa wa minan nas man yattakhidhu min dunillah akwai daga cikin mutanen da suke kawato karba ko suke rukun min dunillahi wanda ba Allah ba an dada gumaka ko kiyoshi yuhibbunahum suna son su kahu billahi irin son Allah kenan sai zan su dinna suna son gumaka kuma suna son Allah mun gane fasara ta farko kenan su din daina suna son gumakan ko kiyoshin da sun samu Allah kuma suna son Allah kenan su raba sosai soyayya biyu shine ma yace zakara annahum yuhibbuna andadahum Allah ya ambata suna son kiyoshin da sun samu Allah ka hubbin la'ira da suke son Allah ne fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima sai wannan nuna mana ah ashe suna son Allah su amma ina na take ina na take gizo ke saka walam yadkhilhum fil islam duk da haka son da suke ma Allah ba shiga da su musulunci saboda sun gwama son Allah da son kiyoshi da son gumaka sun hada wannan bai sa su zama musulmi kenan suna nan kafirai fakaifa bin ahabban nidda to idan su waɗanga da suna son kuma kansu kuma suna son Allah ba su zan musulmi ba malace to fakaifa bin ahabban nidda to kaka ga wanda shi kishi ɗaya kasu ma bai masu Allah ko kuma kishi ya hida su akbar min hubbillah ya rasul Allah misali ma dauka ya yi son kuma kanshi kashi 60 sannan yana son Allah kashi 50 kaga wanda ya yi son kuma kanshi da Allah kenan Allah ce wa kaifa bi man lam yuhibbu illa nidda wahda to musamman ma wanda shi bai so komai ba sai dai kiyoshin da sama Allah shi kawai kuma kai yake bota shi kawai ababen da sama Allah ababen tarayyar nan na shirkan nan su dare yake su su suke ba shi umarni ya bi wa lam yuhibbu Allah bai ma so Allah kaga shi ba ma magana shi wanda ma ya so Allah tare da gumaka to shi ba musulmi bane haka wanda ya so Allah tare da gumaka amma ya fi son gumakan yadda Allah shi ma ba musulmi bane to ina ga wanda shi gumakan kaɗai ya kaso ko abin da samun Allah na tarayya su da ya kaso bai masu Allah haka shi ba ma magana shi muna gane kenan ko wa min ha qawlu sallallahu alaihi wasallam na daga ciki dai wato fassara kalmar shahada shine fadar manzon Allah ta da aminci Allah subhanahu gare shi ce man qala la ilaha illallah sai wanda ya ce la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah kuma ya kafirce ma abinda ake bauta ma kuma ba Allah kenan koda ka ce la ilaha illallah amma abinda ake bauta ma kuma ba Allah ba kafirce musu ba to har yanzu kana cikin ruwa sai ya zama ka kafirce ma abinda wato ake bauta ma kuma bayan Allah kuma wato ma'ana na abin da aka ni karkace a tuni tun da nare da la'ila Allah Allah shi kaɗai ne abin bauta ko to masu bauta kuma kasu zuwa bauta kuma kasu masu bauta annaba su zuwa bauta annaba su masu bauta salihai masu bauta kaburbura masu bauta rana da wata duk sai su abin su ni ba na zan Allah kaɗai abin bauta ba to wannan bai sa a fahimta ba sai kare da a'a su masu bautar wani Allah masu bautar rana ko wata ko tarmamu ka kafirce mu na aikin su ba ka yarda da wannan aikin suke ba halal ba ne haram ne sai ka zan haka an gane kenan ko to wanda ya haka to harama haruma maluhu wa damuhu wa hisabu Allah wannan duke shi ta haramta ga musulmai jinin shi ya haramta ga musulmai wa hisabu Allah kuma hisabin shi yana ga Allah ina ga ta duke shi ta haramta jinin shi ya haramta shi ne musulunci ba zai taɓa duke shi ba zai taɓa jini shi ba za a kashe shi ba kuma ba za a ci duke shi ba sai dai in ya zo ta hanya abuwa guda uku aka ce shi ne wanda ya taɓa aure ya yi zina haka jini shi halatta kashe shi zai inda ya taɓa aure ya yi zina eh ko da zuwa da aure ba da ya taɓa arme sun ka rabu to kashe shi zai in an kama shi a shari'a ta musulunci wannan amma alƙali ko gwamnati ga yi ba haka nan mutumin da ya kashe wani kaga kashe shi da yi jinin shi halatta tun da shi ya taba jinin wani haka wanda ya rufe bar addini shi ma kashe shi za yi idan lokacin da aka jinin shi haramta sai in bai taba shi yasa a cikin hadisin sai ta illa bi haqqil islam sai dai da haƙƙi na musulunci kenan in ya wadan abuwa wannan da za a zubar da jinin shi za a taba jinin shi yanzu jinin shi ba haramun bane jinin shi halal ne a zubar da shi ina ba ta mun gane da kuma nan za mu sa lokacin mu yayi abin da zan muku wala daidai daga Allah ne Allah ya amfana da mu shi da sauran wa musulmi abinda muka yi kuskure don karamcin ilimi na da fuska shi dan Allah shi ya yi mana shi ya bayyana mana shi wani darasin da ni mai yan uwa bayani